خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم كان وتا biyu ga watan Ramadan shekara ta 1446 hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya dace da biyu ga watan March watan uku shekara ta dubu a biyu da ashirin da biyar miladiya insha Allah za mu ɗora a kan tafsirinmu na alƙur'ani mai girma a wannan majalisi mai albarka masjidul ansar ko mukan bariki jihar Gombe Najeriya jiya mun fara suratul ankabut mun yi bayani akan ita wannan sura ta al'ankabut asalin al'ankabut shine gizo-gizo gizo-gizo haka muke faɗa da hausa wani ƙwaro ne wanda yake yin saƙa in zai yi gidan zamansa sai ta saƙa wani zare wanda a iya bincike da aka yi cewa wannan zaren gizo-gizo yanar gizo-gizo da muke faɗa a duniya ba abin da ya kai shi rauni da rashin ƙarfi iska tana iya kawar da shi ɗan tsinke guda ɗaya na iya kawar da shi ko yaro jariri in ya taba shi zai iya kawar da shi amma wani abin mamaki sai shi ɗin gizo-gizon ƙwaron gizo-gizon sai ya haushi har ya kwanta ya bacci a kansa to duk inda kaga gizo-gizo to yana yin gida wannan gidan a cikinsa yake rayuwa ya je yawonsa ya dawo ya shiga wannan gida amma gidan bayi da ƙarfi mai rauni ne shi sa in an zo cire yanar gizo-gizo sai a samu tsuntsiyar kwakwa ko tsuntsiyar lauci ana jefa mai tsuntsiya da an kada haka a hannunka ba za ka ji kana ciro abin ba saboda bai da wani ƙarfi to wannan yanar shine al'ankabut to Allah ya buga misali har ma aka yi sura mai sunan al'ankabut gizo-gizo ya buga misali da shi don alakanta wannan gidan gizo-gizo da yanan gizo-gizo ɗin da gumaka da kafirai suka sassaƙa suka ƙera su al'asnamul man'uta wal'alihatu al-maz'uma gumakan da aka sassaƙe su da itace ko wanda aka ƙera su da dabino ko wanda aka yi su da kara ko wanda aka gina su da ƙasa ake musu bauta to Allah ya buga misali da waɗannan gumaka da gidan al'ankabut ya buga misali da su cewa wa inna awwanal buyuti labaitul ankabut yace masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti takhadhat baita misalin waɗanda suke bautawa wani ba Allah ba suka riki wasu waliyai suka ki su karɓi walittakan Allah tabaraka wa ta'ala suka kama wasu suka ce su ne alhali ba su ne ba suka rike wasu suka ce sun isa alhali wasu ba su isa ba ko mutane ne su ko kuma wata halitta ne daga cikin halittun Allah suke bauta musu ba Allah ba Allah ya ce kamar misalin gizo-gizo ne da ya riƙi gida ka duba raunin gidan gida-gizo to Allah ya kwatanta wanda suka rike wani ba Allah ba wajen bauta sun rike abu mai rauni wanda rauninsa ya fi gidan gizo-gizo ma rauni kenan gumaka ba za su musu komai ba waɗanda suka naɗa su a matsayin waliyai su za su ɗauke musu ciwo su za su ɗauke musu baƙin ciki da damuwa su za su kira ba Allah ba to har gwara ma gidan gizo-gizo ya ce gidan gizo wa inna ammanal buyuti la baitul ankabut shine alaka da dalilin da yasa aka ambaci gidan gizo-gizo a cikin alkur'ani kowa ya sani a ƙasan nan akwai mutanen da sun riƙi wasu ba Allah ba sun riƙi wani ba Allah ba akwai waɗanda suke cewa ma komi Allah ne kuma suna da mabiya suna yin taro suna kafa kyamara a ɗauka a gaya wa duniya ba sa ma jin tsoron kowa kuma ba sa shakkar kowa kuma suna faɗan cewa waliyansu malamansu madimta al'amuransu su suka ɗora su akan wannan aƙida. to akwai wani abun mamaki don sun nuna wani waliyi sun ce Allah ne ko sun nuna wani shehi sun ce Allah ne ko sun nuna wani babban mutum sun ce Allah ne to komi ma Allah ne komi ma zai iya zama Allah shi ma mai magana ya ce yana iya rikidewa zama Allah a ƙasar nan ba duk akwai masu wannan aƙidar kuma akwai iyayen gidansu da suka ɗaure musu gindi suna tare da su amma faɗan da suke musu cewa yanzu lokaci bai yi ba da za ku gaya wa mutane wannan aƙidar lokaci bai yi ba ka duba bala'i ka duba masifa sannan kuma mun gani ana ta yadawa a ƙasar nan mutum musulmi ba haushe ba wai matsin da aka shiga a ƙasar nan suka je gindin wani kabari na wani malami gashi nan har bidiyo suka sa ana musu ya akramaka Allah ya shehi ya wani ka yaye mana wannan bala'i da muke ciki wannan tsada ta Najeriya ka yaye mana shi wannan matsi da rashin abinci ka yaye mutum yana kiran kabari ana daukan hotonsa to wannan shine ainu shirk din haƙiƙanin shirka da shari'a ta hana ka kira kabari ka ce taimake ka ai babu rashin hankali da dolanci da wauta da rashin wayo irin mutum ya je ya samu kabari mataccen mutum a cikin kabari ya mutu ka je kana kiransa ba Allah ba wai kana neman ya yaye maka wai wannan matsi da hali da ake ciki to ina Allah ina mai halittar sama da ƙasa ina mai bamu ci da sha ina mai mana ina mai mana wajibi ne malamai su fito fa su yi wa'azi akan tauhidi malamai a daina fa kwana-kwana a kan harkar tauhidi a fayi wa mutane bayanin gaskiya a kan tauhidi da bauta Allah shi shi kadai mutane fa jahilai sun kama hanyar halaka suna ganin za su iya kiran wani ba Allah ba ya yaye musu damuwa suna ganin za su iya neman taimakon wani dan adam ya yaye musu bakin ciki idan mutum bashi ya masa yawa sai ya je ya kira wani ba Allah ba idan yana neman wani aiki na kwangila sai je kira wani ba Allah ba idan mutum yana neman kujerar siyasa sai a lika shi da wasu a ce kaje kai ta kiransu kana neman taimakon su ba Allah ba wallahi wannan yana nuna mana cewa da'awar tauhidi ta yi rauni mutane sun shagaltu da karantar da wasu abubuwa daban ba tauhidi ba wanda salafu salih magabatanmu na kwarai a cikin komai sai sun saka tauhidi da haka dole ne a kira mutane a nuna musu tauhidi matukar mutane ba su da aƙida ba inda za su je za a shiga halaka za a shiga taɓewa da haka Allah ya buga misali masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhana albuyut labaitul ankabut duka wannan yana cikin abin da muka tattauna ko muka ambata jiya lokaci bai bari muka karisa ba yau in Allah ya soya da taimakonsa za mu ɗora ne akan aya ta uku a cikin wannan sura wala ƙarfatan nan ladina min ƙabrihim wala ya alaman nan lahu ladina sadaku wala ya alaman nan karibin na malarar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم haka
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين daman surar tana magana akan jarrabawa Allah zai jarraba dan adam bai zai kyale shi ba na muka muku misali a jiya Allah ya ce mana mun jarrabi waɗanda suke kafin su cikin annabawa da muminai sun azabtu sun wahala akan wannan addini mun buga misalai akan rayuwar da magabatanmu suka yi da wahalar da suka sha da mutanensu da misalai na wasu annabawa da Allah ya jarabe su da kuma mummune bayan Allah irin su Ammar bin Yasir da sauransu waɗanda suka shiga cikin ibtila'i Imam al-Baghawi yace fa minhum man qutil cikin jarabawa da aka yi wa ɗan magabata akwai wanda aka kashe su aka mana addini wannan musulunci wannan da'awar akwai wanda aka kashe akwai wanda aka halakar akwai wanda sanadin mutuwarsa shine wannan da'awa wannan musulunci kiran musulmi ya kamata ya gane cewa zai iya yiwuwa a cikin wannan tafiyar mutum ya rasa ransa wataƙila a halakar da kai wataƙila a kashe ka maƙiya suna nan da yawa ba a san iya adadinsu ba banu isra'ila allah ya jarabe su a can tare da fir'auna ba abin da bai musu ba na wulakanci ba abin da bai musu ba na tozarci ya ce musu ma shi Allah ne ana rabbukum al'a'la haka fir'aun ya ce ya ce duk wanda ya kira ilahu musa ya kira Allah musa sai na yi maganinsa sai na halakar da shi ya nuna wa musa yatsa ya ce ƙarya yake fir'aun ya nuna a nan musa yatsa ya ce shi matsafi ne ya nuna annabi Musa ya tsaya ce zuwa yayi ya kwace masa mulki yace annabinsa na boge ne yace annabinsa na ƙarya ne Fir'aun yace wa mutanansa wannan Allah da shi Musa yake kira a kansa babu shi shi shine Allah kai in ma akwai shi to ana rabbukum al-a'la yace ni ne Allah kuma daukaki fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allah ya jarabe masu imani ne don ya bayyana masu gaskiya fala ya alamanna ai fala yuzhiranna Allah dama Allah ya riga ya sani ai amma don Allah ya bayyana wa mutane su gane hatta yujad ma'luma Allah ya bayyana masu gaskiya su bayyana daga makari ko kuma fala yuriyanna Allah sai Allah ya nuna wa mutane hukum falayumayyizan Allah sai Allah ya bambance tsakanin masu gaskiya da matsareta muminai da kuma kafirai munafikai da masu imani liyamizan Allahu al-khabisa min at-tayyib kamar yadda yazo a cikin sirrul anfal Allah dai ya bambance datti da kazanta daga tsarkakakken abu kidan Allah yayi wannan ne jarrabawar da zai yi musulmi ku gane duk lokacin da Allah ya jarabe ka yana so ya gwada imanin ka na ta buga mana misalai a jiya Allah yana iya dora maka asara a matsayin jarrabawa don ya gwada imanin ka mutum ya shiga cikin tashin hankali Allah ya ta dora masa bala'i kana asibiti kana cikin wani yanayi sai a zo a baka labari ga wani ɗan kashi ma ya faɗi an kai shi asibiti ko abu goma a ce abincin gidanka ya ƙare mahaifiyarka tana cikin wani yanayi ba lafiya sai a zo a jarrabe ka da matarka tana naƙuda babu kuɗin zuwa asibiti jari ya karye don a gwada imaninka ka yi noma ka zuba miliyoyin kuɗi a gona ka zo da ƙyar za ka tsira da dubu talatin da uku miliyoyi fa ka zuba wa ya ɗora ma Allah waye zai yaye maka Allah ka shiga harkar kasuwa ka narka kuɗi a kasuwanci ka narka kuɗi ka bude shago ka narka kuɗi ka tafi saro kaya ka narka kuɗi ko ka sayi wani kaya ka ajiye ka narka miliyoyin kuɗi ka ajiye kana tsammanin wannan kuɗin za su yi appreciating za su ƙaru za su ninku Allah ya zo ya ɗoro maka wata asarar da wannan kayan da da ka siya shi ne za ka kasa shi a kasuwa kana neman mai siya ma ka rasa mai siya kuma an karyar da kuɗin kuma ya ƙi sayuwa duka wannan jarrabawa ne Allah yake wasu imani don ya gwada imaninsu wanda bai da imani sai ya koma da boka wanda bai da imani sai ya kama fushi da Allah wanda yake da raunin imani sai ya fara mummunan zato ce ko jifansa aka yi to duk abin da Allah ya ɗora maka jarrabawa ce faɗuwa ce a jarrabawa a makaranta kariyar arziki ne jarrabawa ne ciwo ne jarrabawa ne sai Allah ya ce mai malam
أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون Allah ya ce am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'at alladhina ya'maluna as-sayyi'at masu aikata shirka as-sayyi'at anan ana nufin ash-shirk ko waɗanda suke aikata shirka suna tsammanin ai yasbiquna za su gagare mu ne za su fi ƙarfin mu ne za su guje mana ne an yasbiquna an yu'jizuna an yasbiquna an yufawwituna mushrikai kafirai arna suna tsammanin sun fi ƙarfin Allah ne suna tsammanin za su fi Allah za su ɓuya wa Allah za su gudu wa Allah Allah zai neme su ne ya rasa suna ganin rayuwarsu a duniya da suke aikata shirka da suke aikata kafirci suna ga sun fi ƙarfin Allah ne suna ganin a kiyama Allah bai zai kama su bane? A'a, ba haka bane. Kuna nufin fala naqdiru ala lintiqami alaihim ko minhum ba za mu iya daukan fansa akan su bane? Sa'a ma yahkumun abinda suke hukuntawa ya munana ai bisa ma akamu hina zannu zalik. Tir da abin da suka hukunta a kwakwalensu yayin da suka yi zaton cewa sun fi ƙarfin Allah kafiri yayi kafirci yaga kamar ya fi ƙarfin Allah mushriki yayi shirka yaga kamar ya yana ganin Allah bai isa masa ba malam akwai boka da ake faɗa damun boka kafiri ne ai boka matsafi ba ai kafiri ne ko da ku yana sallah kuna gani a zahiri mushirki mai shirka mai hada Allah da wani wallahi idan aka kawo masa aiki sai ya ce maka ko Allah baya so sai abin ya faru duk fa a ƙasar nan akwai irin waɗannan gunguma gunguma mushirkai kuma abun mamaki idan ka je gidajen irin waɗannan bokaye layi za ka gani na manya-manyan motoci 'yan siyasa ne attajirai ne masu kuɗi ne matan attajirai ne wa masu neman kaza ne yanzu ba mai samun kuɗi a ƙasar nan irin malami boka in dai ka shiga harkar bokanci kana tsafi to in dai ta zo maka a daidai suka gane kai matsafi ne kai boka ne harkar taka tana tafiya to ka huta shirka haɗa Allah da wani wajen bauta to ana samun waɗanda suke yi wa Allah taurin kai har su buɗe baki su yi wa Allah gatsari yanzu abinda Isra'ila suke yi a duniya na zalunci su kashe Falasɗinawa su rushe gidajensu saboda musulmi ne su sake bom a asibiti a kashe ƙananan yara da tsofaffi da dattawa a kori musulmi daga gidajensu a Gaza. shekara dubbai ko ɗarurruka sun gaji wannan gidaje amma yau an zuba ido wa isra'ila yahudawa suna abin da suka gada ba sun rugurkuje garin sun halaka musulmi sun yi duk abin da suke yi am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna yanzu kafirai mushrikai da suke aikata munanan ayyuka suna ganin sun fi karfin Allah ne Allah bai zai kama su ba wallahi tun daga duniya sai ubangiji ya wulakanta su kuma ba mu da shakka akan lamarin addini ba mu da shakka akan alkawarin Allah lokaci ne kawai kuma me ya jawo jinkirin halinmu ne da nawa da naka shi ne kaga jinkirin ba a samu biyan bukatan yanzu ba ni halina bai da kyau kai ma halinka bai da kyau ana ta wa'azi ba a jin wa'azi ana ta sharhi da bayani da kakale zance amma mutane ba sa aiki da abin da ake cewa Allah ya ce annabi ya ce duk wanda mu'amala ta hada ka da shi sai ya cuce ka wanda kake tsammani mai aqida ne in ya shiga cikin matsi sai ka ga yaron bugu shirka da kafirci da bid'a idan mulki mutum ya kama sai ga gaba ɗaya kamar kwakwalwar jaki aka sa masa yayi ta hauka yayi ta aiki irin na jakuna amma fa bai sani ba bai gane ba kuma wanda yake masa bayani makiyinsa ne zalunci ya yi yawa cin amana ya faɗaɗa ha'inci ya yalwata cikin mutane son zuciya shine jagora a cikin lamarin mutane yaudara ta zama ita ce sana'a to yaya musulmi za su samu nasara akan abokanan gaba ka fi jin tsoron ɗan uwanka musulmi akan sharrinsa a yau sama da kafiri wanda ba ya sallah yau idan kana kashi wani ya zo wucewa ɗan uwanka sai ka zauna akan kashin ka ce lafiya kalau ya gajiya sai an jima ka yadda ka zauna akan kashin ka danne kashin saboda in ya ga tsiricin ka zai yada ba ma rufawa juna mu asiri mu ne musulmin da yau muke bakin ciki wa junanmu akan rufin asirin da Allah ya mana in mutum ya samu kuɗi sai ya gudu ya bar garinsu saboda ana sa masa ido sai ya ce ba zai iya zama cikin mutane ba saboda ya samu wadata sai dai layin yan uwansa masu hali halinmu bai da kyau ga nufin sharri su cuta ta'addanci ana zagin 'yan fashi da makami a cikin gari akwai 'yan fashi da makami ana zagin barayin gwamnati a cikin kasuwanni kuma akwai barayi a zalimai yanzu yau mashin ɗinka baka isa ka bashi a ƙofar gidanka baka kule shi ba in Allah ya soya da dan uwanka ne mai sallah zai zo ya sace shi takalman mu yau a masallaci ma ba mu isa mu bar takalmi a waje ba sai an yi abun ɗora takalmi ana ƙari kamar sallah kana leka takalmin ka wallahi halin mu ne mu gaya kan mu gaskiya dan uwanka ba musulmi shine zai dauki dan bida ya dauki rodi ya feke shi ya je ya tsare bayan lungunka bayan isha'i bayan magariba bayan karfe goma na dare akan wayar da take hannunka ta dubu talatin ta dubu arba'in ya surkuma maka wannan karfen ya soka maka shi a makogoro don ya kwace wannan wayar ya kashe ka yara nawa suka kashe mutane akan wayar dubu talatin dubu hamsin dubu arba'in yanzu har satan waya samari ciki akan lefan babur jincen akan wannan dan mashin din kana waya kana tafiya ashe barayin waya sun yi matsayi har suna da mashin suna tafiya fu kana hello hello pop sai ga mutum ya fisge waya kawai sai ga ya ƙara wuta fu ya yi gaba kuma wallahi kana kallo sai dai barka baki a wuri a sace waya a masallaci wani ya ce ya je makabarta bunne mamaci an sace masa waya kaga karewa rashin imani kenan yaya aka aka sace maka waya tsame shi aka yi shi ya dauka duk masu tsoron Allah ne tunda an kawo gawa wani kuma tonon kabari ake yi wayarsa irin yana tonon kabari fa sai ta fada cikin kabari sai ya ciro wayar haka yana cikin kabarin haka yana tono sai ya miƙo ya ce a riƙe min sai wani ya ce kawo a riƙe da ya fito an gama binne mamaci ina waya shiru an yi gaba da ita wannan al'ummar da take da irin wannan ɗabi'ar ya za a yi ta samu nasara a cikin al'amarin ta wallahi addinin Allah gaskiya ne shari'a gaskiya ne amma halimu bai da kyau mutum ba yana iya tsayawa a bakin titi ya samu ɗan uwansa mai mashin ɗan acaba ya dankara masa rodi a kansa ya buga masa ƙarfe ya gigita shi ya faɗi ya bar mashin ɗin ya ɗauke mashin ɗin ya gudu ya tafi da shi ya je ya kai shi kasuwa ya sayar a bashi kuɗin ya sa kuma ya dawo gari ya zo ya zauna a wurin karɓar ta'aziyar kashe wannan abokin nasa mutanen ƙauye in gari ya zafi sai su rufe ido su shafa bula a fuskar su kowa ya fito da takwabinsa da addarsa su tsare babban hanya a sauke hais guda ko bus guda ko homa guda a ita dukansu da gora a caje su ranar ba na cefe ne kenan in sun caje sun samu na cefa ne sai ce to ku tashi ku tafi al'amura sun lalace a ƙasar nan kuma ina shaida maka duka wannan a cikin jihohinmu na musulmi ne da garurukanmu na musulmi yake yi to mutumin da bai daina wannan abun ba yaya yake tsammanin Allah ya bashi nasara akan wani bayahude mai ƙarfi mai makami bayahudin Isra'ila yaya zai yi nasara akan kafirai wanda suke da iyayen gida manya-manyan arna a duniya kai ma baka bi Allah ba sayyidina Umar da aka je yaki aka dawo an ci nasara an samu ganima kawai sai aka ga yana ta kuka aka ce ya halifatu rasulillah yaya za ka zo ka fashe da kuka a ranar da intasarar muslimu musulmi sun samu nasara kana cikin bakin ciki ne saboda musulmi sun samu nasara yace subhanallah yaya za a yi a ce Umar yana bakin ciki musulmi sun samu nasara aka ce to me yasa kake kuka yace dalilin da yasa nake kuka mun tafi yakin nan mun ci nasara ne akan waɗannan abokanan gaba sun fi mu yawan makami sun fi mu yawan jama'a sun fi mu yawan dawaki sun fi mu yawan arziki sun fi mu sun fi mu sun fi mu amma yau gashi mun zo yaki mu kaɗan mun ci nasara mun kore su mun yaƙe su mun ƙwace makamansu mun ribato su mun kama bayi a cikinsu za mu tafi da su mu mai da su bayi ya ce me yasa muka samu nasara ya ce Allah muka bi a yau Allah ya ba mu ƙarfin da muka fi ƙarfin masu makami muka fi ƙarfin masu yawa ya ce ina jin tsoron an ya a ce yawon ya ta fihi musulmi a zo a samu wata rana a bayana bayan na mutu wani zamani musulmi su bar addininsu musulmi su canja shari'a musulmi su kama zalunci da shirka da bid'a musulmi su kama sabon Allah Allah ya juya wannan nasara din maimakon musulmi su rinka samun nasara sai ya juya kafirai su rinka samun nasara akan musulmi ko kuma a zo a yi ta gwabza yaƙi wanda ya fi ƙarfi shine zai nasara ya ce ina jin tsoron wannan ranar da za ta zo yau ba ta zo ba to yau in an zo yaƙin waye ke nasara wanda ya fi ƙarfi ba mu da ƙarfin imanin da in mun yi karo da abokanan gaba za mu yi nasara a kansu saboda a gida ba mu gyara imanin mu ba yanzu yarinya budurwa guda ɗaya fa za ka haifa a gidanka yarinya budurwa yar shekara sha bakwai ka gagara kwantarolin ɗinta a gida ita ce yawon zance ita ce karuwanci ita ce fasikanci ita ce waya da maza ita ce fita da tsiraici hijabi fa yau saka hijabi ya gagari yayan musulmi hijabi ka je ka ga yayan musulmi a jami'o'i kamar yayan arna yayanmu da kake gani ka je ka gansu a colleges ka je ka gansu a universities ka je ka ga wani taro da ake a jami'a ko a wata kwaleji kai ka ce ba yayan musulmi bane kawai dan mutum ya shiga boko sai zama dan iska kawai da mutum ya shiga yana karatun boko sai ya lalace sai an gama wannan an dawo to ya zai Allah zai taimake mu akan wannan dabi'a kar ka je can ma dawo gida idan muna biki yau duk wanda yake da hali yana da biki in ana taron biki ka je ka ga ƴaƴan musulmi kowa buri yake ya samu kuɗi ya keta alfarmar ubangiji ya kira kiɗa ya kiɗa waƙa a yi rawa a rungumi mata a ɗauki hotuna ka ga yarinya budurwa ta yi tsirara ta sa matsatsen kaya ƙugunta kamar zai gutsure ta ta lalace gaba ɗaya dole sai ta nuna ita mai sabon Allah ce wai irin waɗannan yara 'yan mata fa masu wannan tsiraicin masu bayyana ƙirji masu bayyana gashi masu kaza masu kaza su ne fa ake aura a sa su a cikin gidaje yaya za a yi su yi ‘ya'yan mu tarbiyya duk wanda ya je ya kwaso irin wannan yarinyar ya kawo ta saboda ƙyalƙyalinta ya sa ta a gida na rantse da Allah sai ka girbi abin da ka kawo ‘yar duniya ce cikakkiya za ka ga duniyanci a gidanka ba za ta bar sha'anin Allah ya girma a gidanka ba wannan shaidancin shi za a yi taimaka akan ‘ya'yanka da kanka to wannan ɗaya ne daga cikin dalilai da suke nuna mana wato jinkiri na samun nasara a cikin tafiyar mu a yau amma ba wai Allah ne ya fasa taimakon namu ba ko kuma alkawarin Allah ne ya canja ba yana dan amma mun shirya mu gyara halinmu rashin tausayi rashin jin kai yunwa tana ta kashe mu wasu kuma kudi yana kashe su talauci ya rungumi mutane yau mutum ba komai bane in bai mallaki komai ba kar ka dauka kai wani dan adam ne da za a yi tirafi da kai in baka da abin duniya an wayi gari yau ana mu'amala da kai ne kawai mai ka mallaka to duk lokacin da al'umma ta wayi gari ta zama haka to mutunci ya kau daraja ta kau har zumunci yau yan uwanka ba za su yi da kai ba yau idan baka da shi wallahi in talaka ne kai ba wanda zai zo gidanka gaisuwa ba wanda zai kawo ma ziyara amma an ka gana kawo ma ziyara a sati ɗaya sati biyu a gidanka kana da ɗan abun makulasawa ne talaka miskini wanda bai da shi wa zai zo wajensa waya ma ba za su kira ka ba in ka kira ma zai ce waye dan uwanka ne fa uwa ɗaya uba ɗaya da Allah ka ka saurara mun da Allah ya kake yawan kira na ne bashi kake bi na ka san waye wannan yayanka ne uwa ɗaya uba ɗaya saboda Allah ya rufa masa asiri kai kana cikin talauci da ya ga wayarka ya ga matsala ce ya ga liability ne bai zai dauka ba mu gyara halin mu Allah ya gyara halin mu me Allah ya ce harama من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت haka dai وهو السميع العليم Abdullahi dan Abbas yace man kana yarju liqa Allah ai man kana yakhsha al-ba's wal hisab duk wanda yake jin tsoron tashin alkiyama duk wanda yake jin tsoron hisabi da lissafi ar-raja'u huna bi ma'na al-khawf man kana yarju man kana yakhafu ake fassara ta duk wanda yake jin tsoron zai mutu Allah zai tashe shi yana jin tsoron kiyama yana jin tsoron lissafi wallahi Allah sai ya yi hisabi wallahi Allah sai ya tashi mutane za'amal ladina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala Allah yasir kafirai ne suka raye cewa ai ba za a tashe su ba amma mai imani yanda ka san gobe ba shakka za ta zo ko to haka ya kamata ka yadda wallahi kiyama ma gobe ce yanzu ba muna tafsiri dare yayi ba ba an jima za mu tashi mu je mu yi sahur a waye gari ba to wallahi haka ya kamata ka sa a ranka na rantsi da Allah wata na ce ka ganka a kiyama mutane nawa kuka binne a wannan shekara a garin nan abokanan ku nawa kuka binne sun shirya mutuwan iyayen ku nawa kuka binne sun kimta mutuwar matan ku nawa kuka binne sun shirya tafiya duk wanda yake jin tsoron gamuwa da Allah ranar tashi alkiyama to a sanar da shi fa inna ajalallahi la'at ina hisabi wallahi sai ya zo sa'id bin jubair yake cewa man kana yatma'u fi sawabillah duk wanda yake tsammanin ladan da zai samu a wajen Allah ranar tashi alkiyama albishirin sa fa inna ajalallahi la'at lalle ajalin Allah yana nan tafi alqawari min as-sawabi wal iqab na lada da uquba Allah ya yi alkawarin zai ba da lada a kiyama to wallahi lokacin zai zo Allah ya yi alkawarin sai ya yi azaba wa wasu mutane wallahi lokacin la'ad sai ya zo imamu muqatil ya ce abinda fa'aya take nufi yawon kiyamaci laka'inu ranar kiyama fa wallahi sai ta kasance shine fassarar wannan aya da Allah ramma iddala wanda yake jin tsoron Allah ko yana tsammanin sa wajen Allah saboda ya aikata alheri to ya shirya ya kimtsa kai tanadi kiyama tana tafi wal ya'mal lidhalika al-yawm al-qarib yayi aiki ga wannan rana wacce take ta kusa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wanda yake tsammani da fatan haduwa da ubangijinsa ko yake jin tsoro kar ya haɗu da Allah a kiyama yana jin tsoron ko za a masa ba daidai ba to ya aikata aiki mai kyau wa huwa samiul alim lalle Allah shine mai ji al'alimu kuma mai ilimi wannan aya tana nuna mana aqida daga cikin aqidunmu na imani bil ba'fi yadda da tashi me yasa aka ce da kiyama al ba'f kaga kamar mutum yana bacci a tashe shi wane wane tashi to wallahi haka Allah zai ta tada mutane daga kabari put put put put haka mutane za su yi ta da ƙasa suna fita ka shirya ka yadda ka kimtsa ka yi tanadi ba ka yi tanadi ba ka gyara aiki ka yi sallah ba ka yi sallah ba ka ba da zakka ba ka ba da zakka ba ka bi iyaye ba ka bi iyaye ba kana da aqida ba kada aqida shirka kake yi tauhidi kake yi musulunci kake sunna kake ko bid'a kake yi wallahi akwai ranar lissafi a'a ai Allah gaskiya ne ai addini gaskiya ne ai shari'a gaskiya ne ai babu gudu ai babu ja da baya a kimtsa tafiya ta tafi ina zaidu ina amru ina musa ina sule ina garba ina dauda ina kanda ina laure ina fatima ina maryamu ina dudu ina talatu ina hajiya gogo ina hajiya ina take amsar ita ce min usurin muzakrafa ahata bihi shuhubul iqtirabi ka hada kayanka maza maza wallahi duniya ba gidan zama bane ko ciwo ya karka ko daɗi ya kashe ka ko talauci ya kashe ka ko baƙin ciki ya kashe ka ko kana cikin ibada ka mutu ko kana cikin yalwar ganiyar arzikinka ka mutu ko kana cikin mulki ka mutu ko ko kowa da abin da zai kashe shi kuma kowa da lokacinsa da yawa sun mutu ba san za su mutu ba da yawa tafiya ta zo musu ba sa tsammaninta suna tsammani tana can ashe tana nan a bayan gidansu tana jiran su mu je ala rahma wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi inna allaha la ghaniyun 'anil 'alamin wa man jahada wanda duk yayi hakuri akan tsanani kalmar aljihadu anan ana fassara ta da as-sabru ala shiddati as-sabru ala shiddati kenan wa man jahada wa man sabara ala shiddati wanda yayi hakuri akan kuncin rayuwa wanda yayi hakuri akan matsi wanda yayi hakuri akan damuwa wanda yayi hakuri akan ciwo da ya same shi wanda yayi hakuri akan talauci wanda ya haƙuri akan al'amura na rayuwa da suka kuntume masa ya rasa inda zai sa kan shi ya tuna cewa akwai mutuwa kuma akwai Allah akwai isabi ya yi haƙuri to wannan Allah zai ba shi lada kuma ya yi don kan shi wanda ya yi haƙuri a cikin yaƙi da jihadi yana gani an kashe ɗan uwansa shi ma ya ƙara gaba yana neman aljanna ya yi don kanshi wanda ya haƙuri ya yaƙi son zuciya ya hana zuciyarsa abinda take so wani hannafsa anil hawa wani hannafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ya hana son zuciya ya hana ransa akan bin ra'ayi da son zuciya kana ganin kayan wani zuciyarka ta kyasta ma cewa dauki kawai kace ba zan dauka ba don ba nawa bane kana mulkin mutane aka baka amanar dukiyarsu saboda kujerar da aka baka ta siyasa biliyoyin kuɗi ka karɓa kai ne ka ce ba zan ci wannan kuɗi ba zan je in kashe su wa talakawa na ‘yan uwana wani hannafsa anil hawa ka hana kanka son zuciya wataƙila mai addini ne kai wani abu ya zo na dama da ka samu da za ka yi wadaƙa da baba kere wani hannafsa anil hawa wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi ka yi ƙoƙari ka yaƙi zuciyarka kan son zuciya ka ce za ka bi daidai kana ganin zina ka samu dama ka ƙi ka yi kana ganin alfasha da shan giya da caca saboda wadata da yalwa da ubangiji ya maka abokananka suna yi kace ba za ka yi ba wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi kai hakuri ka danne zuciyarka to ka sani kai wa kanka ne kuma lalle inna Allah la ganiyun anil alamin Allah tabaraka wataala mawadaci ne anil alamin ga ainihin wato talikai in an ce alalamin ana nufin talikai Allah ba ruwansa da ibadar da duk kuka yi ba za ku arikare Allah da komai ba shine inna Allah la ganiyun anil alamin ay an a'malihim wa ibadatihim ko ibadatihim duk aikin da za ka yi ba za ka ƙara wa Allah daraja da komai ba kai duk sallar da za ka yi karka yi tsammani za ka ƙara wa Allah wani abu ne sannan kuma duk tsiyar da ɗan adam zai yi bai isa ya rage Allah da komai ba komi da za ka yi na saba wa Allah saƙon Allah baya rage girman Allah baya rage wa Allah girma biyayya ga Allah kuma baya ƙara wa Allah wani abu ma'ana shi Allah la ghaniyun anil alamin a wadace ke bai da bukatar komai daga wajenmu shi yake ciyar da mu in mun yi rashin lafiya shi ke ba mu lafiya ya ɗora mana ciwon kuma ya warkar da mu duk abin da ɗan adam ya samu a duniya waye ba shi Allah yut'imuni wa yasqin annabi ibrahim ya ce ubangiji na shi yake ciyar da ni wa yasqin Ubangiji na shi yake shayar da ni, Allah ne yake maka komai, ka samu lafiya Allah ne maka, ka samu mulki Allah ne maka, ka samu sarauta Allah ne maka, ka samu shago da ciniki a kasuwa da business da kasuwanci Allah ne maka da musulmi da kafiri gaba ne Allah ne yake musu. To, amma fa shi Allah bayan ya yi maka, baya jiran wani sakamako da za ka yi wa masa shi ya amfana da shi shi sa ce falinafsi man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'addibina hatta nab'a rasula wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi duk wanda yayi yayi dan kansa inna allaha la ghaniyun 'anil alamin sai Allah ya ce mai والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون والذين آمنوا waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata aiki na ƙwarai ina so ku lura da wani abu duk lokacin da Allah ya ambaci imani a cikin alƙur'ani sai ya biyo bayansa da aiki na ƙwarai cewa ka yi imani kawai ba sallah ba azumi ba zakka ba qiyamul layli ba karatun ƙur'ani ba sadaka ba ba baka abubuwa da zaka dada improving wato imaninka ka daɗa ɗaukaka shi ba aiki imani ba aiki a aƙidar ahlus sunna lalle imani yana tare da aiki bayan an yi imani sai an yi aiki kisa walladina amaru wa amilu salihati amanu wa amilu salihati barkace suna nan a cikin alqur'ani Allah ya ce sun yi imani sun yi aiki na kwarai lanukaffiranna anhum sayyi'atihim yace wallahi sai mun kankare musu munanan ayyukansu abinda ake nufi lanubtilanna mummunan aikin Allah yace za mu bata shi mu goge shi kawai in mutum ya tashi a kiyama tun da ya yi imani ya yi aiki na kwarai to mummunan aiki dai na kuskure a matsayinsa na ɗan adam sai Allah ya yafe mashi abin da ake nufi tasiru bi manzilaci malami umar mummunan aikin sayyi'at din zai zama kamar ba su aikata ba at takfir abin da ake nufi da lanukaffiranna at takfir anan ana nufin izhabu sayyi'ati bil hasana a kore mummunan aiki a kawo kyakkyawa ka duba wani abu na Allah malam in dai kai imani kuma kai aiki na kwarai to idan ka aikata laifi ka je kai istighfari wannan aikin naka da kai na laifi ba yana kan zunubi ba to sai Allah ya juya shi ya ce mala'iku ku mayar masa da shi ya zama lada kana da zunubi dubu ɗari biyu kana da lada dubu ɗari ɗaya kaga wannan automatically ɗan wuta ne kai ƙwarai saboda zunubinka Allah kiyaye mu da wuta saboda zunubinka ya ninka aikin alherinka to sai kai istighfari sai kuma Allah ya karbi istighfarin to a daman kana da imani ne shi yasa ka tuba ko mutum ne mai yawan istighfari mai yawan tuba to Allah ce lanukaffiranna anhum sayi'atihim zanu zamu kankare musu munanan ayyuka wannan zunubin na dubu dubu biyun nan sai Allah ya juyar da su a matsayin zunubi sai su dawo lada sai a ɗebo maka zunubi dubu biyun nan sai a ƙara maka akan ladan ka dubu ɗaya ka tashi kana da nawa lada dubu uku duk inda ka ji Allah ya ce lanukaffiranna anhum sayi'atihim zamu kankare musu munanan ayyukan kankarewan sunan mummunan aikin za a kankare amma aikin sai a juyar da shi ya dawo aikin alkhairi haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yace lanubaddilanna kenan lukaffiranna lanubaddilanna waliyubaddilannahum Allah zai canja musu mummunan aikin su ya zama kyawawa to wannan shine amfanin istighfari da tuba saboda Allah yana so ya yafe bawa aka ce kana gama sallar farilla abinda zaka fara yi ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah guda uku duk lalacewa manzo Allah yace ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa ma'ana ku rinka istighfari yace ni dinnan a rana daya a rana daya ina yi guda ɗari annabi yakan zauna ya istighfari ɗari tuba amma yau ya gagare mu waye a cikin mu yake zama a masallaci magariba da isha yana astaghfirullah astaghfirullah har a kira isha waye a cikin mu ya yadda in an idar da sallah asuba yana zama a masallaci ya ta tuba amma wayar ka kadai idan aka baka lissafin zunubin da take dauka maka wallahi ba za ka iya barci ba bala'in da muke tarawa kanmu a cikin wayoyinmu jin kiɗa jin waƙa kallon tsiraici yaɗa ƙarya shiyarin maganganu na ƙarya da ƙage da kallon abin da Allah bai halatta maka ba wannan kaɗai bala'in na wayar ga asarar kuɗin data ga tara zunubi kaɗai wannan ya ishe ka masifa yau mulkiyamaci yaya za a yi ka kuɓuta da wannan baka yawan istighfari baka duba wallahi sun gama da mu bature ya gama da mu da aka mu tuba mu nemi afuwar ubangiji annabi yace ku tuba zuwa ga Allah qabla an tadlu ash-shamsu min maghribiha kafin rana ta fito daga mafadarta akwai ranar da zaka ga rana maimakon ta fito ta gabar za ta fito ta yamma ne kuma tana nan tafe wallahi juyawa take lissafi take Allah ya bata awannin da za ta yi da shekarun da za ta yi da kwanakin da za ta yi da watannin da za ta yi da mintuna da seconds ɗin da rana za ta yi wata ran za ta juya ta dawo tana fitowa ta yamma maimakon ta fito ta gabar duk ranar da kaga washe gari da sassafe bayan asubahi rana ta fito ta yamma maimakon ta fito ta gabar to an shiga uku kiyama ta kusa daga ranar kuma duk wanda ya tuba Allah bai zai karɓi tuban shi ba يوم لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ranar da imanin mai imani malaman tafsiri suka ce ranar da aikin mai aiki da za ka zauna kai ta istighfari tun daga safiya har dare kofar istighfarin ta toshe dama menene kofar istighfari a yamma take kofar istighfari ai da ni da kai da su da kowa duk duniya wanda ya istighfari in ya tuba gaba ɗaya yamma yamma yamma yamma yamma yamma suke yi istighfari to idan Allah ya zo yayi fushi ya daina karban tuba to sai sa rana sai ta fito ta kofar da istighfari yake fita sai ta toshe kofar tuba kenan daga ranar ya musulunta Allah bai zai karbi musuluncin sa ba malam za a zo wannan fa lokaci abinda na faɗa ne Allah shi ba mu gani wanda nayi na kuskure ubangiji tabaraka wa ta'ala ya min afwa Allah ya samu cika da imani bari mu dakata anan saboda kurewar lokaci wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh